بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar bayan haka ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda yayi daidai da daren sha takwas ga watan rabi'ul akhir hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na 14 ko na sha sha uku to wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na sha uku a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai taken karatun namu shine karatun hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi akadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma amfani da su duniya da kiyama kai tsaye kuma ana sauran mu daga masjid taqwa masallacin da aka sani da suna masallacin alhaji dan tece a wannan unguwa ta mu ta zariya a wannan gari na mu na maradi wanda muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sake samkan mana da kwanciya hankali da aminci a ƙasar mu Niger baki daya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi insha Allah ta'ala satin da ya wuce mun karanta mun tsaya inda malai yake cewa mata ya turkul ma'asiya yaushe ne mutum wanda yake baligi zai bar saba Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wa yajibu alaihi ya zama wajibi ga dukkan kowane musulmi wanda yake baligi an yatruku an yatruka al-ma'asiya shine ya bar saban Allah subhanahu wa ta'ala fi sa'atiha a cikin lokaci in kana mutalabbisan biha in ma ya kasance yana cuɗani da wannan saban Allah wanda ina ji satin da ya wuce mun ɗan taɓa bayani kaɗan dangance da ke da kai cikin dangance da haɗarin da ke da kai na jinkirta tuba akwai haɗari ƙwarai musulmi ya rika jinkirta tuba musamman ga wanda yake baligi wanda hammala yake cewa bai halitta ga mutum wanda yake baligi bai rika jinkirta tuba yana aikata zunubi har ya rinka cewa wai ni sai Allah ya shirya ni malam yake daga kaji haka wannan alama ce ta 'yan wuta alama ce ta taɓaɓɓi alama ce ta wanda Allah subhanahu wata'ala ya shahe musu da shira muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu daga cikin bayan shi masu tuba kamar yadda Allah ya faɗa haka da kanshi a cikin alƙur'ani inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ya Allah ka samu daga cikin bayinka wanda suke suna yawan tuba kuma Allah ka azurta mu da tuba kafin mutuwa wanda shi laifi kamar lazimi ne na kowane mutum zai iya yin laifi zai iya yin kuskure amma abin da ke daidai shine in ka yi kuskuren ka komo ka tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya yi umarni wa tubu ila Allah jami'an ya ku al'umma ku zo ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala baki daya Allah ya ce duk wani mai tarin zunubi kai wanda ya karar da rayuwar shi ma ka harkar banza Allah ya ce ka zo in dai ka tuba ni Allah ina maraba da kai Allah na cewa karka kuskura ka yanke kamra daga rahama Allah subhanahu wa ta'ala to balle ke da kake sarmayi shekara nawa ne duka kai kana sawa ma Allah subhanahu wa ta'ala ashe yanzu in ka tuba ka tuba cikin lokaci shi yasa ina kiran kaina ina kira ga matasa wanda ake kallon su sakan su shaye shaye ko wanda ake kallon su sakan su cikin haraka mara kyau na karuwanci ko wanda ake kallon su sakan su fata fata wallahi lokaci bai kure ba ko su babu ta take kenan ni yi auhari da wannan dama su san samarkata da suke ciki wallahi sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama wai samartaka da ya baka ina ka karar da ita bayan rayuwa sai Allah ya ce samartaka da na baka ina ka karar da ita kuma ibn Mas'ud ya ce annabi ya ce ƙaruwar mutum ba za su bushe ba wurin Allah subhanahu wata'ala sai ya amsa wannan tambaye to sai dai wannan wurin kuma akwai wata dama wadda ya kamata a ce gwamnati ta yi aiki da ita tare da malumai da yawa daga cikin malumai su kuma sun ɗauka daga an ce wani in ya shiga shaye-shaye wani in ya shiga sace-sace wani in ta shiga harakar lalata sun ɗauke alƙalami kansu sun ce wancan kawai ɗan iska ne wanda kuma wannan ba daidai ba ne ba wannan ɗan iska in suka tuba suka shigo musulunci wala aikin da za su kai da ka taso sun harko ustazin ba lallai ka yi shi ba saboda su za su yi ne da gaske za su iya mutuwa kan wannan kuma sun yarda su kashe kan wannan ka lura wanda ya tuba can da ya yi wata rayuwa mara kyau in ya dawo ya gane gaskiya yana da riko da abin sama da kai da ka taso da wannan abu shi yasa ta ga sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi ya zo ya da su Umar su Ali su Usman ta hamga cikin hali makamancin haka wasu suna shaye-shaye wasu sun ɗaga baki ma sun zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma daga baya Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya gama yarda da su Umar suna kwace suna fashi suna jin duk wani wanda yake shi ya ita sai sun nuna mai da ita ba amma Allah ya fahimtar da su suka gane addini waye aikin shine babban malami annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa duk lokacin da kanna ta ya utan matata ba ƙarfi ake yi ba a kashe wannan fannin shi yasa za ku ga bannan ba ta raguwa gwamnati ita ce ta yi amfani da ƙarfinta wurin ta daƙile banna za ta ga yi amfani da ƙarfinta ta yi abin da take iyawa ne wallahi amma da an samu malumai su shiga cikin matasan nan su jawo ta aiki in yadda annabi yi masa habban daga cikin ta akwai masu alloli akwai masu bautan gumaka amma da annabi ya jawo su aiki ya nuna musu wannan da suke ba daidai bane ba sun bari shi yasa a wannan wurin ba ina ƙara addu'a ga malam malam albani gari Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yi mishi rahama yayi yawo a Nigeria kai a tariya akwai wurin da sarkin garin da ya biyo ya wuce ya ce wancan ba wanda ya isa ya dakatar da wannan kwannar sai Allah Allah shirya ya ce ya ce abin ya fi ƙarfin ya ce amma haka muka shigi matasan nan ya ce wata rana takanas nake ɗaukar moto in shiga wurin a duhu ina zuwa su taso wanga da wuƙa wanga da kaza duk sun yi shaye-shaye yace sai Allah ya kawo ni gani a Allah ga ta malam kai ne wani haka Allah ya da ana ga ana ta karatu ne ba ku zuwa muka ce kuma mun zo mu muku na ku yace wallahi a yau sun yi haka nan yace yanzu duk matasan sai suka koma ustazai yace daga cikin su akwai wanda sun zauna suna karantarwa karatu wasu su ne ladanai wasu su ne limammai yace amma da da muka zo mun ce wa'ancan ɗan iska ne shaye-shaye suke da wata riba muke da su ne za su komawa suna jijiyar gilashen mu suna mun sata su ne za su rinka sarbe mana hanya suna kwace su ne za su rinka yin hashi amma in aka shiga cikin su sai a gyara su shi yasa ya kamata malumai su amfani da wannan damar su je su ga gwamnati su shirya wani zama ita da su ana kan matasa sun lalace ya za a yi a shiga cikin wannan matasan a ceto masu shekuwa da gaskinsu wallahi da yawa sai sun bari wallahi wanda ke bukatar ya koma karatu a sanya za a sa shi ya mai da ya karatu wanda ya iya wata sana'a a jawo shi a jiki a sa shi cikin wannan mai yawanci wannan asali aikin malumai ne ba aikin gwamnati ba ne ba sai in malumai sun kasa gwamnati sai ta shigo ta yi nata yire ne akwai wani wuri inda bai shigowa sai an tura iko sun je su yi shara wurin mun gane ko kuma akwai wa'ansu wanda su dole dole ana buƙatar gwamnati sai ta kama su ta ƙarfe da ƙarfin tsiya sannan za a iya wannan aiki mun gane to sannan amma kai tsaye yanzu ba ana fasiri ba ana yin rafin a ni sannan tana ragewa ko tana ƙaruwa tana ƙaruwa amma da malumai suna shiga cikin su suna wa'azi suna jawo su a jiki wani za ka ga wannan abin da ya kashe shaye-shaye ba wani abu ne ba wata za ka ga arman dole ne aka ce za a mutu ta shiga taruwanci to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wannan kuma dama ce wanda in ba a yi auhani da ita ba banna za ta yi ta yaduwa cikin al'umma ya zo cikin littafin min wasayar salafin shabab sahaba annan muhammad sallallahu alaihi yake cewa mu sahabbai annabi ya muna umarni in mun ga matasa natijawa in suna zamne yace mu tashi mu tarbo matasan nan mu buɗa musu wuri su zauna cikin majalisar mu yace haka annabi ya mana umarni yace saboda wannan matasan su ne za su zama magadan mu a bayan yace kuma duk al'umma da take so ta ga matasanta ya kasar da za ta kasancewa wannan na sha ga muku wannan duk mai son ya auna Nijar wanda shekara 20 30 ya za ta kasancewa yaji ba da suwa ne matasa a Nijar yanzu wallahi ai shaye shaye sun yawa ko Nijar za a yaye mashaya ne Allah kiyaye in mutanen kirki suka yi yawa za a yaye mutanen kirki in mutanen banza suka yi yawa to mutanen banza ne kenan wannan aiki ne wanda yake ya haukan musamman su malumai karo na harko sannan ita gwamnati amma matashi wanda ke jin ƙarfi ga jikin shi in ka ce za ka amfani da ƙarni ka haɗa shi wani abu da yake cewa za ka kama ni ka kai in gasa in dawo kuma in ci gaba daga inda na tsaya ba shi kenan ba ai suna ma yin haka nan da yawa da gaske to Allah subhanahu wa ta'ala ya dasar da mu wanda kuma akwai alkhairai da yawa cikin mutum ya yi ya yi laifi ya tuba wanda annan Muhammad sallam da kan shi ya ce yana tuba a yi to ɗari wanda duka mun wannan bayanin inda za mu tashi ce ma da yake cewa wa tambaya yace min ayi shay'in yajibu alayhi min ayi shay'in yajibu alayhi hifz lisanihi haka nan ne yasa ha bai ba haka ne ko sai yace jawab amsa wa yajibu alayhi ya wajaba ga mutum wanda yake bariji hifz lisanihi shine ya kiyaye harshen shi min al-fahsha daga al-fahsha والمنكر ده منكر وانده من ذو بيان سو والكلام القبيح da abin da yake maganganu na banza wa aibani talak da rantsaranta na ƙarya wa intiharul muslim da tozarta musulmi wa ihanatihi da kuma wulaƙanta shi wa tarbihi da tagin shi wa taswifihi da tsoratar da shi fi gairi haƙƙin shar'i ba tare da haƙƙi na shari'a ba kun ga sai yace ya zama na ga mutum wanda yake ni baligi ya kiyaye halishin shi daga ni sai yake daga alfahasha wanda alfahasha abu ne wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah kire ma mai alfahasha Allah ya kire mishi duk wanda yake alfahasha kamar yadda za mu zawa mu ji menene ake cewa alfahasha sai wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh muna bayanin alfasha ko to yajibu alai ya zama wajibi gare shi ki ayi harshen shi daga mi yace daga ƙarya da munanan zance da alfasha da munkari da kaza da gulma da annabimanci da wulakantar da musulmi da sauransu wanda na ga wani malami da ya zo wannan gaba sai ka wata aya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum ولا تقولوا لما لما تصف ألسنتكم ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون wanda babban malami ibnu kasir Allah subhanahu wa ta'ala yayi mishi rahama da zo karkashin wannan ayi sai yake cewa wannan ayi tana magana abin da ya shafi ƙarya a ƙirƙiro wasu abubuwa a rayuwa a addinance abin da Allah ya halitta abin da Allah ya haramta sai su wannan aya ta kunshi duk wani abu wanda za a kawo a matsayin addini na bid'a yace wannan aya tana magana kai shi muna fahimta sai yace kuma da mutumin da zai rinka halitta halak da haramta haram Allahu akbar kudi ba shi yasa babban malami ibnu qayyim Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu rahama ya rubuta wani littafi mai suna ilabul muwaqqi'in a rabbil alamin yace wai tunatarwa tsoratarwa ga wanda yake magana a matsayin mahalicci magabata sun kasance suna tsoron ka ce musu me hukuncin kaza halaka ne ko haram yace to kai ka san mai halittawa da haramtawa kana matsayin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu yau wani da zai zo ce malam menene hukuncin ka aikata kaza sai ka ce ma a aikata kaza halaka ne a halaka ne sai sai ya aikata to in ya aikata asali bala'in sai na kanta muna fahimta shi yasa ibn malik yake cewa hal afsad ad-din illa al-muluk wai ba wanda suka wulahantar da addini irin masu mulki sai ce wa ulama uto jami'a hum malumai shine wanda suke halitta halak ta haram ta haram sai ce kuma ni rubani da kuma wanda suke ni suna biya wannan malumman haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yace ma sahabi wa'azi ko nasiha nace mishi ni an fika alayka lisanika ina ma gargadi ka kiyaye halshenka daga ni alfahsha abinci maganganun banza in an ce alfahsha ya kunshi magana na baki kuma ya kunshi aiki shi yasa muke yi bayanin gaɓoɓin baki ɗaya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amsik alayka lisanika kai ni ka kiyaye wannan harshen naka wani wuri sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslim wanda yake cikakken musulmi man salima al-muslimuna shine wanda musulmai suka kubuta a hannun shi man salima al-muslimuna min lisanihi a harshen shi wa yadihi da kuma hannun shi wanda yi kowa alkhairi cikin musulmi shine wanda musulmai suka kuɓuta daga halshen shi ya zamana bakinka bai cutar da musulmai ya zamana hannunka bai cutar da musulmai annabi ce in kana neman musulmi wannan shine musulmi amma kana musulmi bakinka daga yahi ko kai magana abu ne kyau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayr aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama bakin shi ya faɗi alkhairi ko kuma ne yayin shiru amma ka ba yadda yawa daga cikin mu suke maganganu na banza iri iri wani bai iya tashi da ya zagi ba a awa a haba awa akwai ku ko mutum ya yi ni awa bai yi zagi ba subhanallah to kun ji haga shi ya ce kuma haramun ne ka zagi ɗan uwanka musulmi a amma har mu zo ga bayanin zagi wallahi cikin mutane akwai wanda magana jin ta uku zagi wani yana ba mu wani labari a cikin sallah a shi wanga ba labari bane ba shi wanda aka ce wani ne wai aka dora marago in yayi ne da bai zagi ba ko ya ƙetara ya zo da yi da sauka zai ce a kawo shi da wani shi ko mene ne yake masu maganganu makamanta haka shi wanda ya saba da zagi ya san shi ne liman ya jawo aya a cikin sallah ya mallake yace yace dan uban ka sai ka kai a cikin sallah wallahi ya liman yace yau wanda yake ka jawo ka sai ka kai wallahi cikin sallah sabo shi yasa mutum ka saba da alkhairi kakka yaza a cikin gida a ji a matsayinka na uba bakin ka ya saba da zagi har in kana zagi cikin gidanka ba ita ka hana iyanka zagi ba ka lura yaron da ya tasa gidansu ba a zagi daga ya zo ya ji zagi sai ce sai ya ga baban shi shi a kallon baban shi a yi ƙarin kowa amma musulmi yanzu zaji sun mai da shi al'ada abokinka wanda kake ji da shi shi ne in ka haɗu za cewa shagge ɗan banza a wai soyayya kenan yanzu in ma ban zagin ka abu ta ku ba ta yi nisa ba to kaga wannan kai da shi za ku tashi a alkiyama tana ɗebe na albarka yana ɗebe ma albarka haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adun tasmi illa al-muttaqin wasu masoya za su tashi a ranar tashin alkiyama tashin su yana ɗebe ma tashi albarka shi yasa duk abokin da ke ma wasan zagi ba aboki bane ba wani in babu komi tsakaninka da uwaye na ake kai da zagi kai da iska daga ina ma wasa ya ƙara ko ce a ni ba da iska ba ne da abin da za a yi ayi amma dai wasu zagi ba wasa ba ce ba duk wanda kake kallon shi mutumin kirki kaji zagi ya yi ko daga bakin shi sai kaga girman shi ya zube shi yasa kakka yarda a matsayinka na mu shekarun tsaf a matsayinka na malami cikin makaranta ka rinka zagi kai ka cika zaka da ka musamman dai na ji ana gai wai an ce mara isi ko ina zagi haka nan ne ni dai abin yana ina dai ji amma akwai wani zagi wallahi in ka ji kai za ka isi gifari ba kai kai ba kai da ka ji sai ka isi gifari sai ka jana uban da ya yi nutsarin nutsarin nutsarin wani yake uban da ya ba da shawara ta shi ne yayi musamman yara ku je na uban da ya shi mu da tabar madar ma alman gaskiya udu billahi to da Allah irin wannan zagi shi sa kuka ga haiwa sai a hankali wallahi hankalin ne ya dawo gare mu zagi ba dabi'a bane wanda yake mai kyau kaga duk mutumin da ke zagi asali musulmi bai kubuta daga cutarwa harshen shi ba in dai bakin ka zai iya daga baki ya zagi musulmi ko hannun ka ya cuta ma musulmi kaga kai musulmi ne amma na banza mai rauni ba cikakken musulmi ba haka musulmin da ke kawo abin da yake haramun ne ya saida ma mutane shi ma wannan ba musulmin kirki bane musulmin banza ne misali mutumin da ke sai da taba sigari ko mutumin da ke sai da wiwi ko mutumin da ke sai da wata ƙwaya wannan ke babba albarka ne cikin musulmi ba na kirki ba ne ba musulunci bai yarda ba kuma a matsayinka na musulmi haramun ne ka je shagon shi ka yi sayayya in ba lalura ba Allah ji kan Sheikh Muhammad Bello Al-Adamawi wani malamin sunna ne Allahu Akbar yace an musu tambaya ne dangance da abin da ya shafi wai me hukunci mutum ya sayi maltina an ce kamfanin da sayan maltina shi ke yin jiya ya ce to in dai ya tabbata haka akwai matsala ya ce yanzu bari in ba ku misali ya ce yanzu cikin unguwa ku sai zama akwai wata tsohuwa da take sai da bulkutu kuma take sai da kuɗi koko to duka ai da haƙi ake yin su ko to yanzu sai ta je ta siyo gun haƙi da ta siyo gun haƙi sai ta yi burkutu sai ta yi koko yake yanzu in ta sai da to za ta yi wannan riba ta koko ce in an siyo haƙi ko ku sai za a yi koko gamewa za a yi duka a ƙaro haƙi a ci gaba da yi gamewa za a yi yake to kaga ka kawo gudunmuwa wurin ɓanna ta iskiya al'umma Allahu akbar malam ne dalil yace Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ta'awanu 'alal birri was taqwa yace sai maka mutu da kai kace ku ninka ta samu riba ta karo haƙi rabi sai ko ko rabi sai gunki sai ma ka sai maka shi yasa duk mai shagon da ke sai da taba da wani abu makamancin haka in ba larura ba kaka je ma sai ya wuri shi dan yanzu in ka sayi in aka ci riba ta za a yi wannan taba za a karawa da wannan tun da kai a lamba ji ka sai kai suka yi ka sai wani gari ba ta su ce kawai suka ɗaya da ƙarawa a ganewa za a yi ko to shi ne malamai suka ce sanwai bai halitta ba in ba lalura ba suka ce sabida ba shi jarin kai wannan ribar da ake samu jari yana haɓaka ɓanna tana ƙara yaɗuwa ne ni ma da nan ya yi magana sai na ji kaina ya girma amma da ya kawo wannan misalin sai naga abin kuma a yi yake da sauki ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu kun ga yayyan musulmi shine wanda yake bakin shi duk wani musulmi ya kuɗi ta daga bakin shi bakin ka zai yi tsawa alkhairi yake yi tsawa ba sharri ba akwai wani daga kaji ya daga baki daga kaga wani na neman ka gulmace zai ma kaga wannan ba aboki bane ba shi ma kuma akwai yadda ake ayi magani shi wane ba ka ji kaza ya haru ba ya haru ai mun ji an ce wannan ina wannan tsohon da ke shan kwana eh kai ba ka da labari an kama shi wancan unguwa ta karuwai eh wannan mutum ce wani ba ka sani ba to shi kenan Allah ya kiyaye sai ka kale shi sai ka je wata rana tsohon ya je wuce ko ka san da tsohon sai ka jawo abokin na ta yazo sai wani ran nan me kake cewa sai ce magana da gani sai kai ba lume suka ce duk mutumin da ke kama hirar mutane ta gaskiya da ta ƙarya ai a musulunci mun ce kai ka ga laifin da wani yayi ba wurin gara ba gulmar shi kai ko a to yanzu ka ce wani wani na kaza sai a kira shi sai ka maimaita sai ka jina ai to da mun dai ni wani mun kama gani mu da gani sai kai wai ta ji mutum zai ga wawai amma wani wannan magana sirri to kun gwamnati zai kawo ma ina sirri ta kwaso aibin wani ta kamu kuma duk mai kama gulmin wani zaka ga yana ɗauka saka yana zuwa kuma ya raba wani wuri shi yasa musulmi ya zama muna da kyakkyawar ɗabi'a duk wani abu wanda yake mara kyau mu warware shi fasa a fasa wane zo wane zo wane ya ce mini ai ta yi kaza ta yi kaza wane ni yi ne kaza kaga yanzu shi wannan da yi amma ka san saboda gaskiya a wannan zamanin ƙarya ita ce ci gaskiya an ɓoye ta yanzu kai da ka kira su a gwada ma ina gaskiya ta gasi a ce annani ne wai ka haɗa haɗa kai da kake son ka bayyanar da gaskiya kuma yanzu kai ne ka haɗa haɗa wane wane a ce ran nan daga zamana wurin ku wallahi Allah ne shi yace kuma yana tunanin ma kai ne sai ka kira su ka ce wani ya ce yana tunanin kai kana lubi yanzu daga ranar nan ta huta wannan duk inda zauna sai ya ce wani munafiki ne in ka ga mai magana sai ya kira mu sanan ya me mu samu magana shi ne gami ba bai ga aikin da yayi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin bayan shi wanda halshen shi halkunan su suka kubuta daga mi irin wannan miyagu aika ai sai ta Allah subhanahu wataala ayar da muka karanta sai ce cewa lima ta sufu alsilatukum abubuwan da halsunan ku suke aikatawa na halaka da na haramci kuna kirkirar ƙarya kuna dangantawa ga Allah subhanahu wataala haka kuma hadisin Mu'adh bin Jabal wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yana ba mu'azu ne nasiha sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce mishi yana ce mai ka kiyaye kaza ka bar kaza sai annabi yace yanzu ba zan gaya ma abin da yake shike mallaka wannan abubuwan baki ɗaya ba sai yace annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina bukata da ya mun sai annabi yace mai kufa alaika hada annabi ya rubo halishan shi ya rika yake ce ma sahabi ma'az ga halishan ga in kana so ka gama da duniya lafiya ka kiyaye harshen ka sai ba aje ce ya rasulullah wa inna la mu'akhiduna bima nakatallamu bi wai yanzu Allah da man zai kama mu da abinda hansunan mu suke aikatawa annabi ya ce ka in azu ina ma a ce barin da akai ba sai ka ba a yace ni ake nafka ummuka ya mu'az sai yace wa hal yakubu nasu fil nar ala wujuhihim shin wai da ba akwai wani abu wanda ke sa a tilla mutum wuta ta bincike in ba abin da ayi in ba abin da halisunan mutane suke aikatawa ba annabi yace mai yawancin mutane kai duk mutane wanda kaga ya je wuta annabi yace halshen shi ya kai shi wannan halshe kai wannan halshe da kake kallo da shi kake shiga musulunci da shi kake yi tsawa da shi kake cewa ashhadu an la ilaha illallah da shi kake cewa ka kahunce mu Allah shi ka annabi yace ai halke halke shine ke sa mutum ya shiga wuta ta bincike kaga mutum yana maganganu babu gaira babu dalili kaga mutum ya an rubuto mai sai saman wanda in ba ka aika ma mutum kaza ba ya dauka sai ya dawa yake shi bai san sai Allah ya tambaye shi dangance da wannan abin da ya aika wallahi duk abin da ka tura ka mu gaske Allah ya tambaye ka ko ne ne ake kamun ce ka lura ta bace ko to la yadillu rabbi wala yansa Allah bai mantuwa la ta'khudhuhu sinatu wala nawm kai ne kake kallon kamansa shi yasa kuka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi rahama ne saboda masoyin mu ne abin kaunan mu ne yake ce mu mu yi kayin tasbihi da hannu mu kammi da tasbihi annabi yake saboda hannuwan nan naku za ku rinka magana ranar tashin kiyama wannan ayat qur'ani ce wannan kuma hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Allah yake cewa ranar da za mu liƙe bakunanku ranar da hannuwa da ƙaruwa za su ba da shaida za su yi magana alƙiyama Allah zai riƙe baki ne to sai an zai ce ku rinƙa yin tasbihi da hannu shi yasa kuka ga ko malaman da suke halitta tasbih suna ce ma kai da hannu shi yayi to kai yanzu dan Allah in ba sano bane kai an da jikka goma da jikka biyu duk kuɗi ne amma dai zuka goma tare wace za ka ɗauka a goma za ka ɗauka to shi ke na Allah ta mu dace ko kun taɓa jin malamin da zai fasawa kan tasbi kuma ya ce kai da tasbi ya yi sai ya ce yi da hannu ya yi amma kai da tasbi babu komai to mu muna kallon yi da tasbin ma akwai komai saboda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai karanta ayi da tasbin ba shi yasa wani wuri sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah ya'muru bil adl Allah subhanahu wa ta'ala yana umarta mu da mu yi adalci wal insan mu kyautata ma junan mu wa inta'i dul qurba haka wanda suke makusantan mu ne Allah kuma ya ce wa yanha anil fahsha'i wal munkar Allah ya hana mu abin da ake ce ma al fahsha da munkar babban malami ibn kasir Allah subhanahu wa ta'ala ya misra ma sai ce ai al fawahish shine al-muharramat to kun ji abin da muke so mu zo da mu al-fata'i yace abin da ake cewa al-fawahish shine al-muharramat da abin da Allah ya haramta sai yace wal munkarat abin da ake cewa su kuma munkar sai yace cewa ma zahara minha abin da ya bayyana yace kuma min fi'liha wurin aikata wannan abubuwan da aka sai yace saboda haka ma ne sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن shi yasa kuka ji kullum in muna cewa a zo abu Qur'ani da hadisi sai mutum abu ta fahimtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da magabatan shi da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa duk gabar mutum ya ida kama kama sai ya yawo aya sai ka ce malam ayan nan ya fassara ta haka hadisin nan cikin magabata wa ya fassara shi haka zo yi mana bayani in ka ɗauki wannan ƙa'ida za ka addini lahiya lau kuma za ka zamna lahiya kuma wannan shi ne abin da kullum Allah yake nuna mana da mu shirya Allah ya ce wa man shaqiqa rasula wanda ya tsaga kara da shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan gaskiya ta gama zoma an yi ma bayani Allah yake wa yattabi ghairi sabilil mu'minin dan wata hanya wanda ba ita mu'mine suka ba su waye mu'mine asa Abu Bakar da Umar Allah yake to wallahi ma ta walla za mu karkatar da shi saman ka abin da shine zaba Allah yake kai ka san ina ne wa nusli jahannama ita ce wutar jahannama wani wuri sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa in amanu da ake duk mutanen duniya sun yi imani bi misli ma amantum da abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi Allah ya ce fa qadika da ai da sun shirya da sun zanna lafiya Allah ya ce in suka kiya fa inna ma hum fi shiqaq in sun gibi Allah ya ce su ne makiyata su ce cikin bata muna fahimta ya uwa shi yasa وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الشريعة التي كانت إتشت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقوى من بيان الفاشا da abin da ake cewa al-munkar ai yanzu kowa ya gane abin da ake cewa al-fahsha ko shine ai abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta wal munkar yake abin da ya bayyana na aikata wannan abin karami ne ko babba in ji wa ibn kasir ba in ji ni ba kuma sai ka je ka dauko tafsirin kalashin wannan ayat kadiba in ba kai da ka shiga nan maktaba ga nan cikin musida haka hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam al-Baihaqi ne ya rawaito shi a cikin Shubul Iman yake cewa laysa al-mu'min bis-sa'a wala al-li'an wala al-fahish wala al-bazi' wai ba mumini bane wanda kullum bakin shi in zai furtawa bai furta abu mara kyau kullum yana jehon mutane da maganganu iri iri bakin shi kullum cikin zagi yake kuma kullum cikin aikata alfasha yake da fasikanci yace wannan ba shi bane ake cewa musulman imani wai yawan zagi ba sufa bane na musulman imani muna fahimta uwa haka kuma a same ka tana ni aibata mutane wani wuri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Aisha kin san ko hadisin wancan da nake wanga Imam al-Baihaqi Tirmidhi ne ya kawo shi haka hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi kuma Abu Dawud ya kawo shi da Tirmidhi wanda babban malami Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo shi cikin silsila sahiha na shi yake cewa ya ce Aisha inna Allah la yuhibbu al-fahish Allah bai san mutumin da yake yi aikata alfasha wal mutafanshin malamai suka ce shine wanda yake mata mafaka ko kuma shine wanda daga kage shi shi kawai ya dawama kan alfasha duk mutumin da ke aikata wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai san wannan mutumin kun ga shi musulmi ana son kullum ya zama na kyakkyawan mutum ne yana da ɗabi'a mai kyau duk wanda ya ma'amala da kai zai zagin sa sahabbai an karɓi musulunci ta hannunsu ta hanyar kyakkyawan ɗabi'u da suke nuna wa mutane wani wuri ma za su je in ya kama su yi wa'azi bayan sun yi ba sai su ce wa mutane kunu amsali na ku zamo irin mu kai yanzu da malami ne zai wa'azi ya ce a zamo irin shi ya sha kwana can ya ci bashi ya tarwa ɗiyan wancan ya yi soya da ita ya ce zai almanta ya ƙi almanta a an gan shi yana kaza an gan shi yana kaza abu zamo kamar kai kamar ya a muna fahimta to duk musulmi ana son ya zama yana da ɗabi'a mai kyau dole sai ka samu mai zagin sa a rayuwa saboda an zagi wanda ya kowa kyakkyawar ɗabi'a wanda Allah ya makashe ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim shi ne annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce mai boka an ce mai mawaki an ce mai matsayi an ce mai kaza an ce mai kaza an ce mai kaza to me kuke tsammani bayan kai shi yasa kaka kalli wai zaman ka usar zai hana wani ya zage ka fam fam fam ah kaka kalla zaman ka mutumin kirki a matsayin ka na mai kuɗi kana taimakon mutane zai sa duk gari ko duk unguwa a rinka ma addu'a a akwai wanda yana nan kullun ɗebe ma albarka yake to kuma wannan kai ta dama hankali dan adam ne baka isa ka ga mutum da shi ba kai dai abin da ake so kai abin da Allah ya dora ma akwai mutumin da kai ke ba shi kai ke ba shi amma zalin ke yake akwai mutumin kai ne sunan ya zama wani abu a rayuwar shi amma in ya tashi zagin ka bai kallon wannan sai ce ni ma kake ma mutane wanda kuma wannan abu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kai mata da yawa wuta annabi ya ce an gada mai wuta bai taba ganin tashi hankali da irin wuta yace kuma ya ga ɗan wuta wanda suka yi kowa yawa cikin wuta su ne mata annabi da ya ga haka yace a tattaro mushi mata a zo mutuwa azumi wata zace ya rasulullah ko mun yasa matan nan suka yi yawa annabi yace saboda kafirku shine butulci annabi yace da ka dauki tsawon zamani kana kyauta samu mace rana daya za ta cewa ni ka taɓa mini arman addara in ba lalura ba ina ni ina kai kai yanzu ka kalle ni ka kalle ka ba da abu in Allah ya haɗa ba da rabon wanga iyan ni ina ni ina kai munafika kuma da ta zo gidan nan ta ce ta za ta haifanci ta sado iya amma yanzu kai subhanallah to wannan Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu dabi'a ne mara kyau aka annan Muhammad cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa inna sharran nasi manzilatan yawm al-qiyamah wanda yayi kowa matsayi mara kyau a ranar tashin alkiyama yace man taraka hunnasu ittaqa'i kushihi shi da wanda mutane suka kaurace mai saboda tsoron alfashin shi shi da wanda mutane suka kaurace mai saboda sharrin shi saboda zama mutunan banza ne annabi yace wannan to Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye bai da makoma mai kyau wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha kin ga alfasha da a ce mutum ne namiji yace da sai kin ga mutum mai muni mai kyau taɗi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuna mana munin ta ne shi yasa musulmi mu zama mutanen kirki mu zama muna da gaskiya muna da amana wanda an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyukan da suka fi kowanne bayan ya gane abubuwa da yawa sai sahabi ya ce ya rasulullah inna ya rauni kan wa'annan sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi abinda zaka yi shine kawai ka kaurace ma shirka sannan ka zamana kana da kyakkyawar ɗabi'a kana mu'amala mai kyau da mutane wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abin da yake da nauyi a alkiyama irin ka zo da kyawawan ɗabi'u masu kyau amma annabi yace kun san wane ne dan asara cikin al'ummata kun san wa ake ce ma maciyaci cikin al'ummata sahabai suka ce to Allah da annabi da su suka yi sani mu abin da muka sa ana ce ma maciyaci shine mutumin da bai da kodala annabi ya ce wanda ake ce ma maciyaci cikin al'ummata shine wanda ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da duk wani aiki na ibada sai dai kai ya ci su wani kuɗi ya ci dukiyar wani ya zalunci wani ya gaji wani ya haɗinci wani ya yaudari wani annabi ya ce duk sai a tattare aikan nan nashi na alkhairi a rinƙar biyan mutane har sai a wayi gari bai da lada ko kaɗan sai zunubi duk sallar da ya yi duk azumin da ya yi an kwashe an yi an rarraba wa mutane shi yasa musulmi ka lura ko kana sallah kana azumi wallahi in dai kana zaluntar mutane kana ha'inta su Allah zai min kwaso ayyukan ta masu kyau sallah ba a karɓo da sai Allah ba a'a sai sallah ki shakka Allah zai amshewa da biya ki kuma ita shi matsalar bakin alƙiyama za ka iya cutar mutum dala ɗari Allah ya ce to tunda abin ya zama haka ba su sallah ta shekara biyar ai me Allah ya ce zalika yawmu tadabu to babu kuɗi ka ci mutum da kaga sai Allah ya ce to Ramadan in ka na shekara goma a yi ba a bashi lokacin kiran sallah yi kenan za mu saurara wa insha Allah abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wataala ya nuna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana kenan insha Allah bayan an kira sallah in akwai mai tambaya ko ƙarin bayani ko nuni da aka gumi kuskure sai a suna san da mu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah